الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da godiya masu tarin yawa marasa iyaka, wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba wato da wannan daura da muke ciki, ta wannan littafi na manzumatul kawa'idul fiqhiyya na Allama Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wannan ita ce jalsa ta biyu bayan mun yi jalsa ta farko, mun yi baiti goma sha ɗaya a cikin jalsa ta farko yau insha Allah zan mu tashi baiti goma na goma sha biyu a wannan jalsa ta biyu insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa da fadan gaskiya da aiki da ita qala al musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya jigan shi yake cewa addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قاعدة الشريعة التيسير وانا من يبياني سيكتو ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير وليس واجب بلا اقتدرار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة نعم بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في المياه هنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللهوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمهما حتى يجيء الهل حتى يجيء الهل فافهم هداك الله ما يمل ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعسيم عنه والزلل نعم bari mu tsaya wannan kenan baiti na 20 da shidda magani abinda Allah subhanahu wataala zai ba mu ikon wato sharhi shi kamar yadda muka gani dai baya mun ga mukaddima ko a cikin littafin nan malam yayi mukaddima yayi ɗan dogayen bayani yayi bayani kan falalan ilimi bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa ilimin mafi amfani ilimi shine ilimin da zai huda ma shubha da shahawa shahawaice shahawaice na zuciya da shubahance shubahance wato wannan shine ilimi wanda yake shine afdal ilm an gane ko shine malam har ya kwadaita mu daga cikin mu nemi irin wannan ilimin saboda zan mu hau wata daraja wata falala wadda take fiyayya aga zalika mala ya bayani yace wannan qawaidul fiqhiyya ya tsara su ne cikin littattafan malamai ahlul ilmi wanda ya rairayo su ya tato su sannan mala ya yi man bayani kan ka'ida ta farko wadda ita ce sharadi ko a ce wato farilla wadda take shiga kowace farilla kan ka'ida wato wadda take ita ce ta ni ta niyya idan nan dai ne ina ji muka sa idan ban manta ba sai darasinmu na yau malam ya ce addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi addin shi addini mabniyun lil masalih mabniyun alal masalihi an gina addini akan wato duk wata maslaha me za a ce maslaha duk wani abu wanda yake mai kyau addini duk wani abu wanda yake entere wanda yake entere naka ko entere physique ko entere moral to addini akan wannan ya gido fi jalbiha a cikin janyo wannan wato wannan maslahai wannan entere din kenan addini yana cikin abubuwa da yake janyo duk wani entere da kake gani wadar'i lil qaba'ihi haka zalika duk wasu qabiha ya kore su abinda zaka gane duk abinda ka gani a cikin addini akwai yan entere din bize non seulement sufkinsi a ce kai ne baka san shi ba ko kuma hankalinka bai kai ka hankalto shi ba an gane ko zaka ga duk menene duk wani abu wanda yake mai kyau entere mai kyau ke sasuwa fizikama o moralama to addini yana cikin abubuwan da yake janyo shi mabniyun alal masalihi an gina shi kan abubuwa wanda suke lahiyayyu wanda suke kan avantage sun kara ka an gane ko kenan za mu ga wannan asalin yana daga cikin manya-manyan asaloli ƙa'idodi cikin ƙa'ida fiƙihiyya shi addini da kake ganin shi wato menene maslaha ce Allah subhanahu wata'ala ne ya gani cewa maslaha ce ta mutum a duniya maslaha ta mutum a lahira maslaha a zuciyarka a hankalinka a karan kanka a zamantakewarka shine addini an gane ko a umuman gaba ɗaya maslaha kenan sannan zaka ga duk abin da addini ya hana akwai mafsada akwai banna a ciki akwai cutarwa ko cutarwa ga karan kanka a duniya ko a lahira ko kuma a jikinka ko kuma a yan uwanka ko kuma a cikin menene mujtama society din da kake ciki duk abin da kaga addini ya hana to akwai cutarwa a cikin shi shine malai yace ma addini mabniyun alal masalihi a cikin janyo fi jalbiha yana janyo shi duk wata maslaha addini yana janyo shi sai mu ɗauki misali babban abin da addini ya umarni da shi menene tauhidi ko ta Allah shi kadai da ibada an gane ko yana daga cikin wato manya-manyan maslaha na tauhidi da zaka gane duk wanda ya samu tauhidi yana samun salahul qalb gyaruwar zuciya ka gani kai komi naka yana tahiya normal wato in Allah subhanahu wataala ya baka gyaruwar zuciya yanzu muna a duniya muna gani menene jin dadin duniya a same ka da eya ne ko da 'yan darahim 'yan riyalat ka ji ka normal to ba shi bane ba wallahi in kana da addini ya zama to kai ne talakkan talak talak ka na karshe in dai kana da addini kana da tauhidi zaka ga kai kowa jin dadin gyaruwar zuciya zamantakewa da kowa mai kyau hankalinka kwance to wannan me ke kawo shi tauhidi an gane ko kaga ya gyara ma zuciya ka dinga jin dadi kage wani zaka ganshi wallahi in ka ganshi bawa Allah abin tausayi amma wallahi ya yi ka kwanciya hankali saboda tauhilin da yake da a cikin rai da imanin shi ya yi ka kwanciya hankali ka gani ana ta rashin lahiya kaga ya latijanta ka bai san ma mai rashin lahiya ba irin wannan dai mai fayi sai irin ƙananan rashin lahiya su masassara su ciwon kai amma rashin lahiya na zamani suka za suka za suka za duk ya yi wuce da sanin su ba su damun shi an gane ko jin daɗi na rayuwa kaga wani menene yake ci ka yi shi cin mai kyau ka yi shi cin vitamin ka yi shi mi a to wannan sa'adatul qalbi ne ya samu to Allah subhanahu wataala kuma ya maga makatar kuma ka samu ɗan riyalat ɗaya ɗan kuɗaɗen kuma ga tauhidin to dan kuma kaga ƙarshen jin daɗi ya ƙara haɗuwa shine zaka gani tauhidi yana cikin abin da yake gyara zuciya ka ji daɗi ka ji haske a zuciyarka zuciyarka ka same ta da yalwa ya zada ma jin daɗi na duniya da lahira an gane ko yanzu a tara tauhidi daga cikin wannan sallah da muke yi sallah Allahu alam kadai ya san menene muke mi mi muke samu na riyada badaniya riyada badaniya kamar me ake ce mashi sport na jiki a cikin sallah ba kaɗan ba ake samu balbar ma ai mun ga wani wanda ya bincike ya gano cewa radiation kusanta ƙasa da ƙirjinka ya dinga yawan kusanta ƙasa yana tsotse radiation akwai wani eman mai tsotse radiation in kana kusanta ƙirjinka da ƙasa ka gani to wannan kenan sannan da in ka lura mafi babban abin da Allah subhanahu ta'ala ya hada bi ne shirka haka ne ko to shirka tana cikin abubuwan da kai da kaga mushriki ka san mahaukaci ne da ka ga mushriki kawo misalin da muka bada mu ce sai ka gani mutum wayayye kana ganin shi wayayye ilimi na duniya doctor ne an kaza ɗan siyasa ne mai kuɗi ne amma yanzu wani tsohon ba ƙauye yana nan cikin bukka tsakar daji yana ba shi wahala ya ce sai kayi kaza sannan kaza da sai kayi kaza kaga babu wayewa ka samu tsoro a ranka zuciyarka ta ki buɗuwa kuma kana cikin matsala duniya da lahira kenan duk abin da aka hana a yi shi so ka ga zai cuci kanka a duniya ko a lahira ko ya cuci jikinka ko ya cuci sosietanka misali in ka zo kai in mutum barawo da ya zo ya sata kaga yayi ya cuci society akwai cutarwa akwai takurawa kuma ya ja maka shi zunubi na duniya da lahira tabewa da halaka da mu ba abu kenan zaka ga duk abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta mana wato Allah subhanahu wataala ya bada shi an gane ko a cikin mujtama dinmu na addini amma mu umarni mu yi shi abu ne mai kyau in ka doki misali zakka zakka da ake bada duk mai bada zakka wallahi in bai bada abin shi dadi sannan ku kuma duk mai baku zakka za ku gani cewa kuna son shi babu bakin ciki ba hasada ba kyashi ba jiji da kai kuma kuna kaunar shi kuna son ya zama cikin ku amma ya zama allazi jama'a malam wa'addada ya tara dukiya ya kididdige ta ya hudda haƙƙin Allah ba dole a dinga samun mi ba a dinga samun dikun nafs a dinga samun bakin ciki kuntu da tashi hankali da rashin fahimtar kai misali wato azumi azumi da ake yi kaga yana daga cikin hikima azumi mai azumi yana cikin wanda mutum yana yawan azumi wallahi yana daga cikin mutane wanda suke da lahiya tatatta tatattan lahiya hatta da wannan masu ilsar sabon ilsar ban ce ma wanda ta kai graf wallahi akwai wanda sai suna azumi suke warkewa yanzu akwai wanda awa biyu in ya ji yunwa akwai matsala in ya ji yunwa ba azumi ba afwan akwai matsala saboda ilsar amma in kuma azumi ne ya ɗauke shi ibada ko a kabe ma san ana yi ba saboda lahiya da jiki yake samu an gane ko balbar ma bincin haka ai zaka gani cikin cikinka menene duka jikinka motar ne motar ne yana ta aiki yana ta aiki to sai aka bashi damar hutu na ɗan lokaci kaɗan wata ɗaya misali sai ya samu hutu na shirle sai cikin dare ya hawa aiki to ko menene ai kaga yana buƙatar hutu to kana ƙara samun lahiya a cikin yanayin azuminka yawan azumi in ka je hajji hajji za ka samu mi kwanciya hankali da ƙara samun nutsuwa da tabbaci duniya da lahira haka zalika za ka samu mi za ka samu soyayya ga 'yan uwanka ta kirki da addu'a da abubuwa duka irin wannan za ka ga duk umuman bi kulli kulasa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi menene na addini cewa wato addini akwai maslaha akwai entere biyan lize shine yace ma addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil khaba'ihi da akwai wata maslaha biyan bize non salman sai dai a ce kai ne baka san shi ba an gane ko haka zalika duk wata cutarwa da za a yi da abin da aka hana zaka samu wata cutarwa ce a ciki sai ka gani cutarwa de loin ou de près de loin ou de près an hana an hana zina misali in kai zina da ɗaya wani kaga ko an ce ko ko da yalwarka baka sa ai amma kai kaje kai da ɗaya wani saboda ka sa kutu a cikin rayuwar mutane balbar ma yanzu wasu cututtuka kala kala da suke hutowa sai ta hanyar zina ake dokan su kaga cuta ne kuma balbar ma an kasa tace nasal a samu tace wannan zina tana cikin abin da take hana a tace dangantaka ta kirki mu mutane ne ba dabbobi ba dabbobi ne aka zo wani malami ya ce kai dabba ma ta hika hankali dabba an ce ta bi wato uwarta mara ciki dabba rago an ce ya bi tumkiya mara ciki to da tumkiya tana da ciki ai zaka ga rago kan ya harbin tumkiya ko kuma dabbobi kan da harbin junanta sai ta zo ta yi mi ta zo ta shinshina hutsarinta abinda ake yi a likita na awon ciki ko to sai ta shinshina ta shinshina in ta tabbatar ma ciki sannan ta harbi biyarta in kuma ta ci da ciki shi ke na tabar da to shine wani malami ya ce dabba ta yi ga hankali kai nan mu ta ce kakka ba matar da ba taka ba kuma shi kenan kawai duk wanda ka samu kai ga mai karfin sha'awa ka afka ma wanda ka gada ba kaga ai akwai matsala ko ka cuce ta ka cuci dan in an samu da ka cuce shi shi karan kanshi zai tashi cikin mustama yana jin mi yana jin bakin ciki yana jin wato haushi karan kanshi da kanshi in ba Allah subhanahu wataala ba wato yayi mashi wato muwafaka da addini da kuma sanin cewa komi kaddara ne Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka bala ya ci gaba da cewa fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi baiti na sha uku ko idan me muzahama aka samu tazahumi idan aka samu haduwa zahama kama a ce mi a kombrema takuduwa a samu yawa dai su cakuɗi su yi yawa wuri ɗaya to shine in ta za hama adadul misali wannan maslaha ce ta addini ta zo wannan ma maslaha ce a lokaci ɗaya ko kuma a samu maslaha uku ko hudu kaga aitin maslaha ne ko addini ne duka duka ana son sa addini to sai su zo su da yawa kuma duka lokacin suke sa a yi su kuma duka maslaha ce kuma duka addini ne mun fahimta su zo su da yawa kuma a lokacin suke sa a yi su mun gane sai malam ya ce yuqaddamul alami nal masalihi zaka zabi a cikin maslahan nan wata ce babbai an gane wata ce babbai ko ba mu gane misalin ba misali ka shigo an tada isha'i ai akwai mi tahiyatul masjid ko kuma ga isha'i an tada kaga maslaha ce biyu ta hadu mun fahimta lokaci ɗaya ga isha'i an tara kuma kai ga tahiyatul masjid a kanka ai annabi ne ya umarni don da ya shigo masallaci ya raka mi biyu sannan ya zamna ko to gashi an ce an tara isha'i kuma ga tahiyatul masjid a kanka kaga duka maslaha ce babu wani wannan me ake ce mishi kuma sun haɗu wuri ɗaya an gane ko kuma sun haɗu wuri ɗaya to kenan me za kai sai malam ya ce ma yuqaddamul alami nal masalihi sai ka zaɓi maslaha wadda take ita ce babba sai ka yi ta a gane ko misali cikin zamantakewa misali cikin zamantakewa an gane ko mu'azzam a ce mu'azzam yana mana aiki yana mana aiki to shi mu'azzam aikin da yake mana na shi kaɗai ne kawai kula da kan shi kaɗai yake yi to kuma ga sufiyan shi kuma in aka wannan al'umma ne za su ƙaru da shi mutum kusan goma za su ƙaru da shi shi kuma mu'azzam shi kaɗai ne to wayaka suka zo kuma suna nema a basu aiki waya kamata a ba kenan kaga wannan maslaha da yawa ce na za a yi vize ga wanda yake da yawa ga wanda yake da kaɗan shine yace yuqaddamul ala minal masalihi maslaha ce da yawa kowane abu ne na kirki abu ne wannan na kirki yazo wannan ma abu ne na kirki yazo to za a nemi mi za a nemi a'ala a nemi wanda yayi zama wanda yayi zama wato maslaha babba an gane ko to anan ya zaka yi misali in ya kasance maslaha ɗayanta ɗayan maslaha wajiba ce ɗaya kuma sunna ce wata za a yi sallar farilla da sallar tahiyyatul masjid wata za a bi farilla za a bi kenan wace ce a'ala anan farilla ce a'ala ita ce babbai ita ce sama an gane ko sai a yi ta sai a bar wannan ɗin an gane ko sai a yi wajibi a bar sunna mun fahimta na'am ko kuma ya kasance mutum da yi bai ba hajji kawai sai ya shi ya ce ma uban shi kaga ayin maslaha ce yi ma uba hajji kuma kanka yi ma kanka hajji ne ne maslaha ce wajibi ce a kanka kamar wancan hadisin na shubruma ko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi wani ya ce labbaik allahumma an shubruma Allah na doke ni ya hajji zan yi ma shubruma hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi ka yi ma kanka ya ce waman shuburma annabi ya ce wane ne shuburma ya ce dan uwana ne ya mutu ko sai annabi ya ce ka ma kanka sai ya ce a'a ban yi ba ya ce a'a annabi ya ce fara yi ma kanka yanzu shekara mai zuwa sai ka yi ma shuburma an gane ko kenan ka ga nan maslaha biyu ce ta hadu gashi yana sai ma dan uwan shi gashi yana sai ma kanshi bai ma kanshi ba amma to wace ce wajibi kanshi tashi ce wajibi an gane ko kanshi in kuma ya kasance wato wato maslahai maslaha ɗaya wajibi ce ta bin ma wajibi ce an gane ko ɗaya ta harko wajibi ce ta bi ma wajibi ce mun gane misali sai ka zo ka ce zaka yi mi azumi kama Allah alƙawarin azumi nawa azumi goma to kuma azumin nan goma da kama Allah alƙawarin shi ya zama mi nazar ya zama adawal kaga ya zama mi kanka wajibi ne yanzu a kanka wanda ko ka mutu sai an maka shi ya zama wajibi kanka bai sauka daga zimmarka ko ka mutu sai an maka shi ina ga wannan wanda ya ce an aka bashi kuɗin corona zai yi azumi dubu muka ce wannan wannan in ya mutu ne ya sha ma yan uwan shi sai an raba musu sai sun mashi kuma Allah subhanahu wataala cikin iko shi yasa aka bashi miliyan nawa ta corona wai ya dawo yana tambaya wai ya zai yi azumin zai yi sai ya yi su in kuma har ya mutu to ku kuma magadan shi ya shige muku sai kun rama mashi ai alƙawari ne adawal ne in kai adawal sai ka biya ya zama wajibi kanka to ka ɗauki adawal za ka yi azumi goma ko za ka yi azumi talatin kuma ka ɗauka ma Allah adawal kuma sai ga ramadan ya zo ai kaga duka wajibi ne to wani zaka yi wannan ramadan zaka yi dukan su wajibi ne amma ina na ala min al masalih ramadan shine aujab yahi zama wajibi a kanka mun fahimta ko yahi zama wajibi a kanka ko kuma ya kasance abinci ne ka samo kuna wato cikin jama'a ko kuna cikin daji sai ka samo abinci cin mutum daya da kyal ga matarka ga 'yan uwanka ga diyanka ga tsohuwarka ga ka kai ka ci su cikinsu ne zaka ba wa zaka ba eh ba ta ka ita ce wajibi kanka ita ce wajibi kanka ko Allah mana gafara. Na? In kuma maslaha ta kai sunna ce. Maslaha sunna ce, wannan sunna ce, wannan sunna ce, za ka zaɓi sunna wadda ta yi ƙarhi ka yi, an gane ko? Kenan maslaha saka ganin farilla da sunna, sai ka yi mi. farilla wajibi da wajibi sai ka zaɓi wajibi babban sunna da sunna sai ka zaɓi sunna babban an gane ko sunna ce ta zo akan ita ma kuma wata sunna ta zo an gane ko ga sunanun rawatib sallah ta sunanun rawatib kuma ga sunna kawai ta nafila ce zaka yi kaga ratiba wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ma rama ta ko ba haka ba kaga ita zaka dinga yi wato akan wannan an gane ko ko ya kasance wato na sannan wato abin da ya yi amfani a jama'a wanda ya yi amfani a kan jama'a shi ake so a ƙaddamar farafar ga wannan an gane ko misali ga shi za a yi karatun nan karatun nan muna karatu ko zan mu ɗauki darasi kuma sai a ce shi kenan ga wannan can ga wani marar lahiya can mu je ganin shi ganin shi kawai ga karatu ga ganin marar lahiya kaga abubuwa ne na mafa a wani amfani yanzu misali a ce karatun da zan mai sai a ce a yau ba karatu na ta higar wani marar lahiya in dai ba na wajibi na ba na tilashi na kaga ai gwada a tsaya a yi mi karatun mun fahimci wannan duka kenan kullum maslaha wadda aka gani an hi samun yan tere saboda shi addini an gina shi kan me kan yan kan desentere biyan bize wannan shine gaba da wannan wannan shine shine gaba gaba da wannan an gane ko wannan kenan shine mallan yace ma yuqaddamul a'la minal masalihi an gane ko za a wato daga mafifici daga cikin maslaha daga cikin abin da zaka gane wato wannan aikin wane ne yayi zama wato mafifici daga cikin akwai wanda zai ka gani zai yi amfanin al'umma jimaniyar general kaga wannan al'umma sai yi karuwa can kuma al'umma kaɗan ne an gane ko yanzu misali mu zo ɓangaren sovan rai ɓangaren mi sovan rai yanzu ga munan shababa a nan masallaci sai a ce mi laƙadarla sai masallacin daidai ko ta ya kama da wuta ban mi iya wuta an gane ko can kuma a ce ga wani gida can mace ce dai da ɗanta ƙarami kuma mace ce mai ciki to safiyar sun zo ina su harta eh nan za su tsaya ko su je wurin macen to ba gane darsu na bayyana shi saboda mun hita yawa certific mun hita yawa sai ita mutum nawa mutum biyu ne ɗaya na uku ba a da garantin shi nan kuma mutum nawa mun yi goma ko mun yi goma kenan sai a yi soban rai biyu akan rai goma ba san ko ka gane ba kenan da yawa aka yi su a bangaren likita ma ba ina likitocin suke a bangaren likita ma kuna da irin wannan system din an gane ko yauwa shi ake doka shi yana iya sofan wani ba kwarai haka ne a bangaren likitanci ma akwai wannan to kaga duk abin da ake gana akwai manfa'a shi ake kaddamawa sannan a kaddamar wanda yake da karamin manfa'a sannan daga ciki akwai abubuwan da suke sa ka gane cewa ka samu nutsuwa wanda zai kara ma imani a zuciyarka an gane ko wanda zai ƙara ma imani a zuciyarka in muka dawo misali ɓangaren ciyarwa ta malam basho ɓangaren ciyarwa to kaga a nan in dukan su haƙuwar taka ƙalƙashin ka take a ƙa'idarta a ƙa'idarta ita ƙalƙashin ka take to wanda zaka ciyar da ita ka hi samun nutsuwa da ƙarin imani a zuciyarka Allahu ta'ala alam na'am mala yace na'am Mala ya ci gaba da cewa a baiti na sha hudu, wadidduhu ta zahumul mafasidi, yurtakabul adnami nal mafasidi. Mun gane na maslaha, don baka gane wannan na maslaha ba, baka gane na mafsada ba. Wannan baiti na sha uku, mun gane shi da kyau. In aka samu entere na addini da yawa, sai a zaɓi mi, wanda ya yi su. Sai da ya ce ma, Ason contraire, contraire ɗin addini na entere na da yawa, shine mafasidi ɓanna. ga wannan banna ta zo ga wannan ta zo ga wannan ta zo dole sai an yi guda a huta to zaka nemi mi zaka nemi karama sai ka dan noke samanta mu bada misali ai ta istighfari mu bada misali ka zo kana tuki a mota ka zo kana tuki a mota sai jakki ya gitta maka jakki da ko mu kaddara jakki da me shi suka gitta ba kai kuma motar taka ku wurin hudu ne ko ku biyar ya za kai eh sai ka hauta kansu in dai ka san in ka hau ba kai ko ba in ka yi kokarin tsofan wannan rayuka to sai ka taka wancan ran kai gaba mutum da jaki ko ka dauko mutum biyar a mota kuma kai yanzu ka san in kai jirabe da kwalta haduwa ne ku kone ku mutu ko irin wani abu makamcin haka kuma ga wani mutum da jaki a sama hanya in ka san ka iya kade su ku wuce a cikin su sai kai ta istighfari sai kai ta kafa sai kai kafara kuma kai afwan tunda ka kashe ko tunda yanzu anan menene cina pale shuwa suwat ka kashe kuku biyar suwat ka kashe mutum ɗaya din nan mun fahimta kenan wanda ya kamata ka kashe amma haka a zo a ce kashe wani ko a kashe ka ka ce a barin kashe shi a ba nan ba muke nishi maslaha zaka duba entere na mi na jama'a wato gaba ɗaya an gane ko yanzu mu ba da misali sahaba ridwanullahi alaihi lokacin yakin wato uhud da aka ma annabi zobe ya suka zo zuwa suka suna ba da gangar jikin su fida ka abi wa ummi ya rasulullah ana wurgowa suna tarewa su su mutu annabi ya rayu waye manfa su da annabi a duniya annabi yayi misali karami kenan wanda in baka shi kana sa annaba haka ba baka cika mai imani ba an gane ko kenan kaga akwai manfa'a akwai maslaha wato wadda take wannan to amma yanzu in aka zo menene wurin mafasid ya kasance gashi ka samu mafsada ta zo ta yi wadidduhu ta zahumul mafasid kwantarar din maslaha sai ya ce ma wato cakuduwa ko kuma yawan wato mafsada a ce ma mafsada duk wata banna an gane ko ya ce ma yurtakabul adna minal mafasid ya ce sai ka afka ma mafsada karamai to yanzu wannan shi ma zan mu bada misali misali mafsada guda biyu sun zo ɗaya haram ɗaya makaruhi sai kai makaruhi ka bar mi ka bar haram an gane ko na'am na'am kenan misali yanzu eh ga makruhi abinda wannan karahiya ne ga wannan shi kuma wato haramun ne an gane ko kenan sai ka bar menene ka bar makruhi ka bar haram sai ka hau makruhi ka taki kanshi an gane ko in kuma ta kasance duka haramun ci wannan haramun ci wannan haramun ci sai ka zabi karamal haramun tun dai darasin mu na albidaya fi usul fiqh akwai matsalar da har yanzu mun kasa warware ta eh kullum da an zo da rasi sai a kata sai a ce wannan ya can wannan ya can ina abdalla abdalla ya kokari ya bada kokari cikin masala ko misalin gashi ko ka sha giya ko ka yi zina ko ka kashe ɗanta ko ko kuma ta wutsi lamma da mutunci eh kai kai zina kai zina Allah mana gafara Allah kare kaga ai duka nan mine ne shan giya ummul khaba'is shi ma a labarin shi da ya sha giya a labarin shi giya ya zaba ya ga ta yi sauki da ya sha giya ya ga ta yi sauki sai tahara mai kwalisa sai ya afka mata daman karuwa ce yana cikin afka mata ɗanta ya zo ya haushi sai ya rauke ɗan sai ya mutu kaga da ya sha giya sai da ya jika uku an gane ko kenan haramun da haram sai ka zaɓi ƙaramin haram an gane ka zaɓi mi ƙaramin haram misali ga mutuncin ba ya zube wanda yake karewa to misali kuma yanzu sai kana cikin daji kana cikin mi daji kana jin yunwa kuma yunwa kuna tare sufiyan da scientific suna cikin daji suna cin mugun yunwa mugun yunwa kaga ai wasu malamai cewa suka yi in suka kasa su mutu in su da yawa ne a yi ƙuri'a sai a yi mi sai a cinye guda amma malamai da suka wasu raddi sai suka ce mi inda haka iya cin naman ɗan uwanka a jikinka akwai tsoka yanki tsoka ta cinya ko ta tubur kai ka dan haka ci eh ai baka mutu ba kai ke ta wannan an gane ko to yanzu ga shi an zo za a yi yanka ko jikin ko kuma za a yi ƙuri'a a cinye ɗaya sai aka ga wani tsohon musu sai wari yake na nama kaga ita haramun ne ko haramun ne dama kuma a je ma cikin naman saba'i ne cikin namomin dawa ne wanda ba a ci kuma gashi ya zama musu to yanzu a nan za a sai ku kyale naman jikinku ku kyale dan uwanku ashe a dan yanko inda bai yi da tsami ba a dan ci a yi gaba an gane ko haramun ne guda biyu suka haɗu sai a nemi mi karamin haram karamin haram shi ne za a ce ma ƙa'ida ce yortakabu a haffud dararai ne darar ne cutarwa ne guda biyu suka haɗu sai a nemi ɗan ƙaramin ƙaramin cutarwai sai a hauta amma mu gane haɗuwai wani iri ne ai haɗuwa kala-kala ce yana iya haɗuwa akan abin da ka iya barin shi yana iya haɗuwa akan abin da baka iya barin shi mun zo kashe insha Allah Malam ya ci gaba da cewa ƙa'idatu shari'ati taisiru fi kulli amrin na bahu tasiru. Ƙa'ida ce ta shari'a, shi ne nan muka ce kowa sai ya rubuta mi, taƙadiru humi, wannan an sami ijaz hazaf. Yawwa sai ka maida shi wa min ƙawa'idi shari'ati tafsiru. Yanzu ka ce ƙa'idatu shari'a tafsiru, sai ka ce ƙa'ida ce ta wannan shari'a kawai sauƙaƙawa. Amma in ka ce wa min ƙawa'idi shari'ati taisiru nan malam ya yi ijaz ijaz hazaf ya yi resume ya goge kenan sai ka ce daga cikin ka'idodin mi shari'a akwai mi at-taisiru sauƙaƙawa wa min qawa'idi shari'ati at-taisiru daga cikin ka'idodin shari'a ka'idodi da ke da kwai na shari'a ai wannan mun gansu fa in tazahumu adil masalihi yurtakabul ala min al masalihi wa didduhu tazahumul mafas duk cikin ka'idodin ne ko sai yace ma to har ilau dai daga cikin ka'idar shari'a ka'ida addini at-taysiru sauƙaƙawa addini dinullahi yusra kakka ka tsanani a addini yace fi fi kulli amri nabahu ta'siru a duk wani al'amari wanda wato wato wannan tsanani ya zamanto abubuwan ɗin shi ya zo ya yi ya mayi maye shi da al'amarin da tsanani ya mamaye shi to ƙa'ida ce a cikin mi a cikin wannan al'amarin akwai tasiri inda ma al'usiri lalle a cikin tsanani akwai mi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi wa ma ja'ala alaikum fid din Allah bai sanya muku takura a cikin addini ba kaga an zo ana ta takurawa a cikin addini ana ta kaza kaza ana kaza kaza wannan duk ba a fahimci addini bane addinin Allah bai da tsanani bai da tsanani a yi ta zahi ana ta tada jijiyoyin waya ana hayaniya ana menene addinin Allah bai da tsanani duk inda ka ji tsanani an gane ko duk inda ka ji tsanani ka bincika ina aka nemo shi mun fahimta addinin Allah Allah ne yace bai sanya mana mi ba tsanani a cikin addini yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki gare ku bai ya san mi tsanani gare ku shi yasa duk inda ka ji an tsananta an zafafa an ciza an ja ko ba a fahimci addinin bane ba ana yi kawai aka ko kuma ba addinin bane wani abu aka sanyo aka zo aka sa addini ake sa a tsawala wa bayan Allah ka duba ka duba da hankali ka yi tunani ka gani duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauki gare shi an gane ko la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora mara abin da bata iyawa da abin da aka dora maka ka iya yin shi an gane ko ka iya yin shi bakin gwargwado shine malai ce ma wa min qawaidi shari'ati taysiru na daga cikin ka'idodi na shari'a akwai sassautawa fi kulli amri nabahu tasiru a duk wani al'amari wanda tsanani ya same shi ala sabil misal zan buga cewa ibada gaba ɗaya da Allah subhanahu wataala ko kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kallafa mu mutum kala nawa ne kala biyu ne akwai wanda mutum ya iya shi an gane ko duk ibadar da zaka iya ta akwai wanda ka iya ta shikenan Allah subhanahu wataala an dora ma ita misali a ce sallah biyar ai mai iya azumin Ramadan muna iyawa zakka cikin dukiyar mu in dukiya ta kai farashi kaza ta shekare duk a shekka ka hudda kadago a mil france zaka hudda kadago a lissahin da aka yi ko shak mil france zaka hudda mata kadago to wai da Allah kai yanzu ko kai ko kai ko kai wanda baka kai hudda zakka ba ko ka wanda baka yi hudda zakka ba a ce da in ka sami mil franc kai sadaka daga rago ka ji wani har jaranka kaga ai ba a tsananta ba da ba a ce rabi zakka ba da amma a mil franc kadago ita take gagarar wasu daga cikin mu kaga ai ba ai niyyar yi bane ba dama to shine da aiki zaka gani cewa Allah subhanahu wataala ya dora ma bayu abin da zasu iya na biyu kuma ko a samu aikin da bayu ba su iyawa an gane ko to duk aikin da bawa bai iyawa ko kuma yana iya aikin amma in ya shiga wata period ne bai iya wannan aikin to sai kaga an hudo mai rufsa an gane ko sai Allah ya ce wurin azumi mai wa alal ladina yutiqunahu wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra in bakku da lahiya ko kuna cikin bulaguro saboda tsananin wahalar bulaguro to ku kididdige wasu kwanaki daga baya kun rama ba dole ba ku rama a watan azumin nan kaga yi azumi ne ibada ce aka dora ma amma da ka shiga wata hala wata period sai Allah ya hudu mami sauki a cikin ibada wanda kuma bai iyawa wa alal lazina yuti'unahu fidyatu ta'am miskin wanda ba su iya azumin kullun su biya fidya su bada fidya su ciyar da miskini mun fahimta kamar misali sallah a da sallah aya ake ta tsaye farilla ko nafila ce in kana so kana jin karin jikinka kayi ta daga zamananka nafila amma farilla inda kana iyawa dole sai ka yi ta a tsaye in baka yi ta a tsaye baka da sallah to amma sai ka shiga hala ta cikin mi rishin lahiya ko wani abu makamacin wannan to a wannan lokacin mine ne zaka zamna ka yi ta daga zamne kuma kana da ladan ka cikakka ta tsaye kowace ibada in ka kasance kana yin ta radda wani al'amari ya shigo ma wanda baka iyawa wanda baka iya yin shi sai kaga Allah subhanahu wataala ya ma cika ma ladan ka an gane ko yanzu ko da sallar dare ce kake yi ranar rashin lahiya hana ka tashi zaka ga cikin ko Allah Allah subhanahu wataala yana cika maka ladanka an gane daga cikin ibada arwalla in za a yi sallah sai da mi sai da arwalla in kuma aka rasa ruwan ko kuma aka kasa utilize sai aka kasa istimalin su akwai lokacin da ga ruwan ga komi lahiya lo cikin gari baka iya utilize su ala sabil misal wanda yake da imasi grab kuma jaura jaura ta wuce an gane kaga na in yayi arwalla da ruwa yake nan yana iya shiga halaka ala sabil misal wata gaba kace ko shikinka ne ya kone Allah kiyaye Allah kare mu to kaga menene zakai nan kawai mi zakai eh taimama zakai an gane ko a rage hudda hata kafa a cikin masallaci ga ayyadda ta Allah mana gafara na'am wannan kenan shine sai ya ci ma ka'ida ce cikin ka'ida ta mi ta addini akwai sauƙaƙawa duk inda kaga addini akwai sauƙi addinullahi yusuf a zo ana sa tsanani ba addini bane ba addinin Allah sauƙi gare shi zaka ga duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi wato sahabban shi suka zo kan shi abu ne mai sauƙi mun fahimta duk wanda kaga ba mai sauƙi ba to bincika ina ya doko asali in ka gani kuma ya ɗauko asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma yake ma nauyi sai ka binciki zuciyarka wa idza qamu ila salati qamu kusala Allah ya ce mana kai in suka tashi za su yi sallah sai su tashi suna febles daga jiya da kyal ake tashi an gane ko sai ka binciki zuciyarka Allah subhanahu wataala ya mana tsari daga munafici na'am malam yace ya ci gaba da cewa a baiti na 16 وليس واجب بلا اقترار ولا محرم مع اضطرار yace walaysa wajib ka sani ba wajibi bane ba abu bai zama ma wajibi bilaktidirari akan abin da baka iyawa in dai baka iyawa bila iktidirari iyawa kenan da abin da baka iyawa shine yace ma walaysa biwajib abin da baka iyawa shine nan bilaktidirari la tastati'u fi'lahu to laysa biwajibi walaysa biwajibin ma alaqtidirari bilaqtidirari duk abin da ka san baka iyawa to abin nan ba wajibi bane ba gare ka wala muharramun aladtirari yace kuma duk abin da yake idtiraran laysa bi muharram mun san me idtirar ya zamanto abin nan tilasta ka aka yi ba a san ranka ba ƙarhi da yashi aka saka abin na haram to wannan ba muharram bane gare ka an gane ƙarhi da yaji bari mu zo sharhi malam ya ce da abin da malamai sun je akan cewa a da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ba to amma kai kuma baka iya shi saboda ƙudurarka yanzu misali da aka ce arkanul islam in mutum arkanul islam guda nawa ne a guda biyar to yanzu in mutum ya mutu a ɗahudan ana ne bai cikar kundin musulunci ba bai samu ya shi hajji ba in bai iyawa ai ka ganin bai iyata to a nan hajji ba ta zama wajibi ba kan shi walaisa wajibun bilakti dirari da abin da baka iyawa ba wajibi ba ne ba a kanka an gane ko sai ka mutu da arka da guda hudu baka iya zuwa hajji kaga ba wajibi ba ce ba ta sankara kanka har inda ya ka mutu an gane ko kina Allah subhanahu wataala duk abin da ka san baka iyawa saboda rauni kuma wajibi ne akan ka to in dai har baka iyawa to wannan abin zaka gani cewa ya sabka daga kanka ko kuma an kama rufsa kamar bayanin da muka yi a nan baya kenan an gane ko kenan duk abin da ka gani sai kaga cewa ya sabka daga kanka in baka iyawa an gane ko saboda rahama ga Allah rahama da Allah subhanahu wataala yake tausaya mana da menene da jin kanmu ai kaga yanzu misali zuwa juma'a ai wajibi ne ga namiji ko wajibi ne ga namiji to sai ka makamce kun baka da wanda zai kai ka ya ka zama mi ta sabka ba wajibi bace ba nan a gare ka juma'a mun fahimta duk abin da baka iyawa amma dai sallah ce ita ce mun gani dole sai ka yi ta an gane ko sai mala ya ce gaba da ce ba wala muharramun ma'addirari haka zalika in abu haramun ne sai aka tilasta ka dole sai ka yi shi an gane ko dole sai ka yi shi to wannan abin ba naka ba ba haramun bane mala ya ce faddarurat tubihul mahzurat a cikin ka'ida ka'ida ce fiqhiyya ko duk inda larura ta zo to duk abin da aka hana wannan lokacin yana zama mahalak an hana ka cin namun musi a daji zaka mutu sai ga naman musu mi zaka yi ci zaka yi saboda ka takura ka mutsu kana cikin iditra kana cikin kunci mun fahimta ko an hana ka kenan mine ne shan wani ruwa ruwa na giya misali ga ka zaka mutu kishirwa kawai ka gani wiskinka tsaf wata na hudu kishirwa ita ko ƙara ta ai dai ruwa ne ko ko karawa take cikin daji kawai sai whisky na'am na'am eh wai in kana cikin daji tsakar daji sahara kaga kawai mutuwa za ka yi kayi kwana biyu baka sha ruwa ba zaka mutu tsakar sahara mutuwa za ka yi kawai can kana wucewa kaga kwalbar whisky ga ta nan wuski tsab shi ne kaga anan anan ka shiga takura ta hallaka tana iya zaman mami wala muharram ba haramun bace gare ka eh bata bata maganin kishirwa to a nemi wani abu ne mai maganin kishirwa misali ruwan najasa to ruwan najasa sai ka yi hutsari abu da ka sha Allah mana gafara sai ka yi hutsari ai kaga najasa ne kuma shan najasa haramun ne to amma ga ka kwana biyu ko kwana uku baka sha ruwa ba kuma mutuwa kawai kishirwa mutuwa to wannan da abin da yake haram a darurat tubihul mahzurat sai amma wannan bayanin sai ka hada shi da baiti na 17 na 16 shi kadai bai isa shine sai ka hada shi da na 17 wanda yace wa kullu mahzurin ma'ad darura bi qadri ma tahtajuhu darura kenan sadar na baiti na 14 yace kenan abu bai zama ma haram din ka takura sai ya ci gaba da cewa ka shiga takura ko sai ya ci gaba da cima wa kullu mahzurun ma'ad darura duk wani abu na haram aka hana shi tare larura sai ta halatta ma shi ko sai ya ce ya zaka yi aiki da shi bi kadari ma ta tashi darura daidai gwalgwadon yadda larura zan ta hudda ma dan kadan yunwa ce kake ji gagawa ka isko ba cin hali an baza kamata an gane sai ka dan ci yadda dai zata baka kalme ya fara sai kai kalme sai ka ci gaba ba sai ka ƙoshi ba shi ne baka ji baka bata cin ƙoshi eh wannan ɓangaren guziri akwai malaman da suka yi bayani in kana tsoro zaka iya ɗaukan guziri in kana tsoron ka rasa amma daga inda darurar ta wuce shi kenan amma kuma wai baka ci ba cin haukawa cin ka ƙoshi an gane in ka ci gawa ka ƙoshi sai ta shawa wala sai ka tafi sai ka kakara bare gawa da talada ci tsara shi ne mala ya ce ma wa kullu mazurin ba a darura duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi sai kai ya zama ma halaka saboda sanadiyar daruran nan da ta same ka sai ya ce ma bi kadari ma ta tashi darura mahzur ma'ad darura bi kadari mata ta jinsu darura ai daidai gwalgwadon yadda darura take bukata dan kaɗan ka gushe wannan larura kaɗai kenan da hukuncin na ya gushe darura ta wuce mun fahimta bi kadari mata ta jihu ad darura kenan yana zama halak kanka ad darura tubihul mahzurat inda larura ta shiga shi kuma a cikin darasin mu na bidaya mun yi bayanin mecece larura kakka zo da guntun wani uzurinka mashakka ka ce larura ce an gane ko muna ba da misali akwai daruriyat akwai hajat hajat ko akwai tahsiniyat akwai abin da yake larura ne dole in babu shi ana iya mutuwa in babu shi ana iya mutuwa akwai hajat bukata ce ina bukata shi in ba samu ba zan dan takura akwai tahsiniyat wanda ko babu shi kawai karin jin daɗi ne mu fahimta ala sabilin misal ala sabilil misal sai kake da emasi Allah kiyaye sai aka yi san him one day degree mun gane kaga a ko mai lahiya sai wannan ko kaga kai anan larura ce gare ka sai ka nemi mi kayan sanhi wannan misali ne ba na addini ba ya zama larura gare ka sai ka nemi kayan sanhi da protection na karshe kai shofan ɗakin ka ka sa kayan sanhi menene gare ka kai ya zama ma larura kai kuma lahiyayye malam usman anan hajat ne in baka sa ba zaka takura sai sa no in baka sa ba ai lahiyar kalwa ai kai da an yi wanda ya gada cikin nash ba sunan mutanen mu suke zuwa su yi rayuwa nash yana ba normal hankali su kwance adaptai suke cikin wannan a ba kowa ke sha ba mun yi magana da yawa daga ciki sun ce wallahi in kaga ka sha daman kana son sha eh eh ni mun yi magana da yawa daga ciki na ce wayya ne kuna ɗan taɓa yayya ne suka ce to in ka gare ka taɓa dama kana son taɓawa na'am Allah kyauta kenan kaga aka yi mi larura kai Usman ka iya sportan mi sai yi amma anan mi bai zama ma ba rigar ɗari ba ta zama ma da rura ba bukata ce ta zama ma saboda in baka same ta ba dai zaka takura amma baka mutuwa shi kuma mai imasi in bai kula da kanshi ba yana iya tahiya nan ko cutar ta tashi a rasa alkiblanta amma kuma wanda ya saba rayuwa can dan can garin in ya zo menene gare shi kawai dan bezuwan ne mun fahimta kawai bezuwan ne in sa rigar dari ba wani takura ba yi to wannan ita ce larura bambancin larura da tasiniyata da hajat kenan abu haram bai zama da kai halak sai in ya zama ma dole larura ce in baka yi ba kana iya mutuwa in baka yi ba kana iya mutuwa kuma sannan in akwai wanda yake haram mai dan sauki sauki shi ake bi kamar yadda muka gani baya bi kadari ma tahtajuhu darura an gane ko malam ya ci gaba da cewa wa tarji'ul ahkami lil yaqini fala yazilu shakku lil yaqini haka zalika hukumce hukumce ana mai da asalinta akan garanti wanda kake da yaqini akan shi saboda shakka fala yazilu shakka an yaqin in kai shakka shakka ba ta gushe yaqini hukumci yana kuma kan yaqini garanti mi nike da garantin shi shine hukumci misali yanzu aina cikinmu kowa ya arwallon magariba ko sai muka shigo masallaci muka zamna kowa yana rigadantin ya yi arwallon magariba za a tada isha sai ka hara to wai ni idan na san na yi arwalla to anya ba na warware ta ba ina zamnan nan ban dan saki iska ba kai shakka ka samu ba wasi ba akwai bayani shi cikin darasin fiqh ko illa an yakuna muwaswisan can duka dai mun yi bayanin shi a cikin durusu ɗinmu na fiƙohu wannan ba sai mun dawo kan shi ba kana da garanti gashi kana da garantin mi kayi mi kayi arwalle amma wannan kubcewa arwalle ce bata da garanti ita ce kake shakka to wannan shakkai bata kore wacan zama arwalle shakka bata kore yaqini in kana da garantin kaza to shakka yin shi bai kore shi misali shi ne ai a wurin sallah ya ce bana alal akalli ai in kana shakka biyu kai ko uku amma dai kana da garantin kayi biyu sai ka ashe bin nan naka garanti ne baka zuda su mun gane sai ka tashi ka nemi ta ukun ka sai ka shiga shi ne ya ce ma fala ya zuri shakkin lil yaqini shakka kaman wannan yaqini shakka ba ta gushe yaqini a ce ga kana da garantin kayi kaza kawai dan kayi shakka a ce shikenan abin nan abin nan ya haɗi kana da tahqiqin cewa kayi kaza din nan to rishin yin shi shine ba a samu wannan ba amma to in misali shakkar ka samu ta me ce wai ni da arwalla da tsarki wanda ne ne fara yi arwallan na fara sannan nayi tsarki ko tsarkin ne nayi arwalla a to wannan ba shi bane ba wannan ba shi bane amma dai kana da garantin sai da kai arwallai to bayan arwallan ne kake shakka ko kuma me ko kuma ta warware ko ba ta warware ba ko kuma ka zo kana shakka misali ka ce wani wannan wannan macen na aure ta ko ba aure ta ba to kai dai ka san alal asal alal asal baka aure ta ba tunda shakka ta shiga to za a bar ta baka aure ta ba kanka ta wata in ba garanti baka samu eh wannan hukuna ganin wasu abubuwa ne wanda ba su yiwa ko wallahi yiwa suke ba ana ba da bayani ba wani cikin masu kuɗin nan namu ya je harakar kasuwanci shi wata kasa ya mance ba ta tashi a hotel ya mance ya tafi da ita sai da ya dawo ya tuno eh ya tuno ya ce mata mi ya maido ta ya ce wallahi da ya haƙuri ya sallame ta ya mance da ita kenan kaga wannan kana ayi rudu aka ce wani wancan an ɗaura mu aure ko ba ɗaura mu ba ni wai ba na ce za a mu aure ba an mu aure to ba a muku ba ka bar ta kana da garanta ai ba abu kuma ko auren ne kake alal asal baka da aure tsakaninka da ita to wannan kenan ba ka da ikon ka taba ta wato sai ka wannan kenan wannan ka'ida ana sanya ta bangaren ko ina in kana da garanti shakka ta shiga to wannan shakka bata gocewa an gane ko malam ya ci gaba da cewa والأصل في المياه والط... والأصل في المياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة يتي على الأصل kenan komi asalin shi ake bare shi alal asl akan ruwa menene asalin ruwa tsarkakakku ne ruwan da ya sauko daga sama menene ruwan tabki ruwan rijiya na famfo duka tsarkakakku ne alal asalin su in ba an zo an cakula su ba da wani abu sai ya ce mami fi miyahi na tahara asalin ƙasa mice ce duk inda ka isko ƙasa ne ne ka isko tsarkakakka ya ce fa ya ce waju ilatiliyar ardu masjidan wa tahura fa fa aina ma rajulun min ummati ko adrakatu sala annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya mana kasa ta zama mana masallaci da kuma abin tsarki tsarkakakka ce ko ina kai sallah kuma kai arwalla yace duk inda mutun sallah ta kama shi a cikin al'umma ta Aisha annabi yace ga masallacin shi kuma ga inda zai tsarki yayi arwalla kenan shine yace ma asalin ruwan mu menene tsarkakakke yace wal ard asalin ƙasa menene sarkakakka was thiyab asalin kaya kaya na sawa menene asalin kaya an ka kaya a tsarkakakku accents haka zalika hijara duwatsu asalin dutse tsarkakakke duka accents to shine malam yace ma wa'annan kayan namu da ruwa da ƙasa da kaya da dutse asalinsu in ka gansu kawai tsarkakaku ne an gane ko kenan duk in ka zo a kansu wato zaka bar su akan asalinsu in ka zo ka ɗauki kayanka in dai ba ka na da garantin najasa a cikinsu ba ko ka ga najasai to isa kayanka kai sallah ka isko ruwa in baka da garantin ne ne najasa ko ka ga najasa ra'ayil ain isalla wannan shine nan malam yake kwatanta maka an aka ji ciwo sai a zuba kasa ta yi fasu mako auliya wallah na'am na'am domin gane wannan asal din ko sai ya ce ma wal aslu fi wal aslu fil abta'i wal luhumi wan nafs wal amwali lil ma'sumi tahrimuhu tahrimuha hatta yaji al hillu fa faham hadaka Allah ma yumilu sai ya ce ma shi kuma asali fi mi fi abda'i aka ce al'abda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi budu'i ahadukum sadaka a cikin saduwarku da iyalinku sadaka ne kenan ka keta alfarma da ba taka ba ka sanya zoban da ba naka ba al'asul saduwa da mace shine abda saduwa wannan walluhum da duk wani nama alal asl cin wani nama nama haka na dabbobi ka ci su wan nafsi da kisan rai asalin ka kashe rai an gane ko wal amwali lil ma'sumi da dukiya ka kashe rai na wanda ba da haƙƙi ba ko kuma ka amshe dukiyar shi asalin su kaga sai zano mami al, al abda gaba ko ta saduwa da mace walluhum duk wasu nama na ci wannafs da kisan rai wal amwal abu hudu ko lil ma'asumi duka sai yace ma al'asal din nasu sai ka hada da baiti na 21 sai yace tahrimu ha hatta yaji alhil dukkan su ka kace haramun ne dukkan su haramun ne sai yace ma hatta yaji alhil sai mi ya zo ma sai halacci ya zo ma sai halacci ya zo ma daga shari'a fa faham hada kallahu ma yumil ma yumallu ka fahimci wannan bayanin Allah ya shirye ka an gane ko Allah ya shirar da kai muna son ka fahimci wannan bayanin mala yake kwatanta ba alal asl mace minan ka ce alal asl mace ka haramun ce gare ka ko alal asl ka je ka sadu da mace kowace ce alal asl haramun ce asali kowace mace ce ka sadu da ita haramun ci me yake halatta ma ita armi ko kuma mi ko baiwa ko mi yawwa zan ce akwai wani Allah wadda gafara a eh to bar mu samu wani wakafi insha Allah aure ko mi ko baiwarka daga nan shine ta zama halaka ɗinka ka ji daɗinka da ita amma a ƙa'ida asali duk wata mace haramun ne ka sadu da ita shi ne nan an ka aure ta kwata zama baiwa kamine ne ya zo ma ja alhillu ko shi ne ci ma hatta ya ji alhillu haramun ne gare ka har sai halacci ya zo alal asal kenan kowace mace haramun ce sai ne ya ce ma walluhum duk wani nama tattaro namomi duka haramun ne ka ci su sai wanda halacci ya zo ma daga wannan an gane ko daga Allah subhanahu wa ta'ala amma da a ce alal asal cin nama haramun ne kaga yanzu in ka lura a cin nama wanda ake ci sun yi zama kaɗan farafar ga wanda ba a ci ko wanda ake ci sun yi kaɗan farafar ga wanda ba a ci to sai ka tsaya shi ne ya ce ma hatta ji alhil duk wani nama al'asal ɗin shi haramun ne sai in an ce ma gashi halak ne kawon misali samaniyatu azwaji sai ka kasu an gane ko bahimatul an'am su ne da aka halatta ma da sauran nama na ruwa ko da makamancin haka to asalin nama dai shi ne ne haramun ne to amma su wannan da aka zo ma ji ya ji alhilja alhillu halaccin ya zo sai ce ma wannan nafsu asalin kashe rai menene haramun ne haramun ne ka kashe rai in ba mi ba in ba da haƙƙi ba da haƙƙi kuma menene koto jihadi fi sabilillah ƙarƙashin shugaba na musulunci na kirki wanda aka ayyana na musulunci ɗaya kenan abu na biyu za ku zo ku kashewa wanda kuka ɗauki makamai kun yi masu gargaɗi sun kiya sun ɗauki makamai kahurawa ba ku kashe musulmi ba ba ku shigo masallaci ku sabon ba ku ce jihadi ko ku zo ku yanka limami ku ce jihadi abu na uku mun ga wanda ba a kashewa ko ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsoho an gane jihadi ƙa'idodi gare shi abu na hudu sai in mutum ya kashe rai za a kashe shi za a mai kisasi kuma waye ce kai zaka yi shi akwai alkali wanda Allah subhanahu wataala ya wakkala ya sa su ne suke wakilci akan wannan su za su ce to a kashe wani sai su zo akwai mai kisa daman shi kullum ana sanya mai wannan kagul ko da wukashi shi ma ce da jini na wuce shine annabi ya ce wa iza qataltum fa ahsinul qatla in za ku yi kisa ku kyautata kisan ku kal ku zo mutun ya muku lahiyau ku tiri kunnan nashi kuma ya fasu ma gobe ku ciri zakarin nashi kuma ya fasu ma jibu ku ce ku gugunta shi da haka kawai ce da jini na wuce shat sai kuma rajam jiwa wanda ya yi aure ya yi zina an kama shi za a mai mi za a shehe shi to wannan kenan asali akan nafs akan rai menene haramun ne kashe ta sai in ja alhillu shine hatta ya ji alhillu ko tahrimuha hatta ya ji alhillu sai abu na hudu al'amwal al'amwal dukiya kawai shi kenan da kaga dukiya kawai ka ɗoka daga ina ta zama taka dukiya ba ta zama taka sai ta wata hanyoyi ka yi aiki ka same ta an gane ko ko a baka kyauta ko sadaka ko kuma ka ci gadanta an gane ko wannan shi ne dukiya take zama taka mun fahimta don kanka ce kayi tsuntuwa ka je tike na ta zama zaka ya aka ce man waje da lokutatar faliyo a rufe hasanatan wanda ya tsuntuwa ya nemi mai ita shekara daya wasu malamai suna ganin ko bayan shekara goma mai ita ya hutu sai ka raba mashi kayan shi eh inda har ya bullo sai ka raba mashi wannan shine yace tahrimu ha fa faham hadaka Allah Allah ya shirye ka ka fahimci wannan na insha Allah ganin cewa lokacin sallah yayi nan ya kamata mu tsaya insha Allah sai mu tashi wato baiti na 22 wal asalu fi adati nal ibaha hatta yaji usarifu al ibaha wa laysa mashru'an min al umuri ghayra allazi fi shar'ina madhkuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne da rishin sani daga gare mu Allah share shi daga kirzanmu ya mana gafara shi الله سبحانه وتعالى يسر إمام على أمره اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وحائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء وأن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته